بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis sha shida ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخيري إن با من تابا مالا ينا كم ميدا مرتنيني دنغني دا wasu zantattuka na ƙarerai da shi tijjani a samawi ya kawo a cikin wannan littafi nashi domin ɓatanci ga sahabban annabi a inda yake cewa annabi ya umarce su da su shiga cikin rundunan osama amma kuma mafi yawancinsu ba su shiga ba bayan rasuwan annabi sai suka zuƙe suka ƙi zuwa yakin hasali ma su tura wannan rundunan ta fita ta tafi da wuri sai suka ƙi to shi ne malam ya bi yana maida masu da martani kaca-kaca yana tabbatar da ƙarerayinsu a fili a inda in ba manta ba shi tijjani a samawi ya yi wata ƙarya inda a cikin ƙaryan yake cewa wai a cikin rundunar har ma da khalifa sai da na abubakar amma kuma bai shiga rundunar ba bayan annabi ya shigar da shi mala ya ce ƙarya yake yi domin ai sai da na abubakar annabi ya zaunar da shi a cikin gari yana jagorar sallah a madadin annabi to kuma ya za a ce yana cikin gari yana ba da sallah kuma yana waje na tireni na zuwa yaƙi waɗannan maganganu guda biyu masu karo da juna ne to mun kwana inda malin ya ce wa bi haza yazharu anna ababakarin to da waɗannan bayanan zai bayyana maka cewa shi sayyidina abubakar lam yakun fi jaishi usama kwata-kwata bai daga cikin sojojin da aka sa a cikin wannan runduna da aka nada usama ya jagorance su wa huwa qawlu ammatil mu'arrikhina Malam ya ce wannan shine mafi rinjaye daga maganganun dukkanin malaman tarihi da suka yi, illa man shazza minhum sai dai ‘yan tsiraru waɗanda suka fita daga cikin ayari. Bal na ƙala Shekul Islam Ibn Taimiyya rahimahullah har ma an samu Shehun Musulunci Ibn Taimiyya ya ba da labari ittifaka ahalil ilmi wal hadith ala haza cewa dukkanin malamai da malaman hadithi sun haɗu akan cewa lalle wannan runduna na Usama kwata-kwata babu sayidina Abubakar a cikinta lishtigali Abubakar radiyallahu anhu bis salati bin nas saboda shi Abubakar annabi ya bashi aiki na musamman wanda ya shagaltu da wannan aiki shine na jagorantar al'umma wajen gudanar da sallah a masallacin annabi a madadin annabin. fi maradin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin annabi ya kwanta rashin lafiya da shine sai malice ala anna man qala bil qawl akhar لم يقل إن أبا بكر بقي في جيش أسامة malaman da ma a cikin littattafansu na tarihi suka ce abubakar yana cikin wannan runduna sai suka ce daga baya amma annabi ya cire shi ya sa shi ya zama yana jagorantar sallah haka suka ce bai tabbata a cikin rundunar ba kai tun asali ma baya ciki ina fatan mun gane kuma annabi bai ayyana kowa ba mala ya kawo mana bayani a baya yadda annabi ya saba tsara rundunar shi shi bai ayyana mutum ya ce dole je kai kaza kuna fahimtar wannan da kyau ko zai dai ce ne wanda yake da hali ya zo ko kuma duk jama'a wanda muka je da su waje kazaran nan to su zo a tafi wannan tafiyan da su haka annabi yake to shine sai yake cewa lam yaqul ba wanda ya faɗi cewa inna ababakarin baƙe fi jeshi usama wai abubakar ya wanzu a cikin rundunar usama ba da amrin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lahu bisala a bayan da umarnin annabi ya zo ma abubakar cewa ya je an naɗa shi shi zai rika ba da sallah a masallaci fahaza lam yaqul bihi ahadun min ahli ilmi babu wanda daga cikin malamai wanda ya faɗi cewa abubakar na ba da sallah kuma yana cikin wancan rundunan ba wanda ya faɗa. Lima huwa ma'alumun inda hun fitawa tiri minishti gali abubakarin bi imamatin nas, saboda ya zo ta hanyoyi birjik mutawatirai cewa ai sai da na abubakar yana can ya shigala yana ba da mutane sallah a masallaci. Fi mardin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lafiyan annabi hatta mata har annabi ya rasu. Mala ya ce, Fihi ni annal jaisha kana mu'askaran bil juruf, a lokacin wannan rundunan tana can juruf sun yi sansani na training, su kuma abubakar yana gari yana ba da sallah annabi na ɗaka bai da lafiya. Mala ya ce, Isti'idadan lil khuruj wannan rundunan tana can tana kintse-kintse da shirye-shirye na fita fagen fama. walihaza zakar ibn kathirin to da wannan ne sai ibn kathirin ya ambaci cewa anna man qala bi dukhuli abi bakarin fi jeshi usama kaga duk wanda yake cewa wai abubakar yana cikin rundunar usama zakara annahu mustathnan bi amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahu bis sala kuma sai da ya ambaci cewa amma daga baya annabi ya togace shi ma'ana ya cire shi sai ce ya ci gaba ta jagorantar sallah shi ban da shi amma a ce har annabi ya rasu wai abubakar yana cikin wannan rundunar daga baya ne ya tsuge kan shi ya je ya samun makan shi halifanci wannan ƙarya ne 'yan shi'a suke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko mala ya ce bata bi haza butulanu madda'ahur rafidi to da wannan ne sai ya tabbata abin da wannan ɗan shi'a yake da'awa a kai ƙarya ne, min kauni shekhaini fi jeshi Usama cewa wai abubakar da Umar suna cikin wannan runduna na Usama, wa annahu ma ta taƙala anil khuruji ma'ahu, wai sai suka zuƙi sai suka ƙifita wannan yaƙi suka zauna suna gudanar da mulki, kaɗan shi a maƙin manzan Allah ne. irin matsalolin da aka samu a madina bayan rasuwan annabi abubakar da umar sai su kwashe jiki su tafi haba haba malam ko kai ne a gidanka ana kokawa ka je gidan wani kai gudunmuwan wani abu jama'a mun gano wannan za ka zo ka ji irin abubuwan da ke faruwa a madina fa a wannan lokaci da irin yadda ci ba daɗi ya kai ya komo amma wai wani ya buɗe baki yana faɗin sau da su abin da ‘yan shi'an nan almajiran Yahudawa suka so, shi ne abubakar ya bar al'umma su lalace. Sau cikin sahabban annabi kab babu wanda aka waye gari al'umma suke jin maganin shi irin abubakar. Da abubakar ya yi watsi da tafiyan ku, wallah da ta watsi. Lokacin da mutanen Madina suka ware a sakai fatu bani sa'ida, wata rumfa ce da mutanen Madina suke zaman hira suka ce dole shugaba ya zama a cikinsu ne wallahi da aliyu muhajirun suka gabatar wallahi ba za su bi shi ba ina ga muku wallahi ba za su bi shi suna kallon sa'ad dan ubada su bari su bi ali ba zai yiwu ba wallahi ba wanda za su iya yadda su ba a lokacin kaf wallahi sai abubakar kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan abin abubakar ya hasaso da ya san ba wanda ya kai shi cancanta in ya rasu sai umar shi yasa tun farko ya nada umar kuma ka'ida a musulunci in shugaba ya nada wani in kai musulmi ne bai halatta kai tawaye daga wannan nadin ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to shi kuma lokacin da umar ya zo rasuwa sai ga al'amari yanzu kowa ya yadda ya an karɓa sai ga waɗannan mutum shida ba wanda ya kai su cancanta sai ce su fitar da mutum ɗaya cikinsu to amma 'yan shi'a da yake addinin suke son su rusa sai su rika ƙirƙiro abubuwa na ƙarere na banza na wofi na tatsuniya suna faɗi saboda su gurɓata addini su lalace shi baki ɗaya to in kun zauna ba ku yi karatu ba ku wallahi sai kun ba su dama da nasara na su rusa shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa amma qauluhu maganan da tijjani as-samawi yace inna umara kana min abraz anasir al-mu'arada wai sayyidina umar shine wanda ya fara dugu daga dugon dan ba na jayayya dangane da wannan runduna na usama وهو الذي جاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر shine wai mutum na farko wanda ya zo a bayan rasuwar annabi wajen sayyidina abubakar a matsayin shi na khalifan annabi wa talaba minhu an ya'zila usamata wa yubdilahu bi ghairihi ya nemi abubakar wai ya tube usama ya canza shi da wani shi mun gano wannan da kyau ko fajawabuhu to an san wannan maganar annahu lam takun hunaka mu'aradatun aslan mala yace asali ƙarya yake ba wata mu'arada da aka yi dangane da wannan rundunar hatta ya kuna laha anasir har a waye gari wai tana da wani digon ba da aka diga mata na tada fitina barizatun aw ghairu bariza shin a fili ne ko a fakaice gaba ɗaya ba wanda ya wannan magana wa inna ma haza min auhamin rafida malai ce wannan yana daga cikin irin rudu da 'yan shi'a suke ƙoƙarin sako ma al'umma da kuma kiɗima al'amarin addini wa akadhibihim da kuma irin ƙarerayensu allati yuhawiluna an tariqiha at-talbis ala dhi'atil uqul wanda kullun ƙoƙari suke yi su ruda waɗanda suke da hankali mai rauni mun gano wannan kyau ko bi qasdi ta'ani fi ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda manufan su samu gaba da yanda za su iya suka ga sabon annabi wannaili minhum da kuma cin mutuncin sahabbai din an kawo wannan mutumin da yake da karancin hangen nesa mutumin da bai da ƙwazo mutumin da yake da ilimi ɗan takaitacce da wauta kan ka ce haka za a ƙoƙarin a saukar da shi a bisa abin da ya sani sai a koya mai zagin sahabbai shi ka gani yanzu a ce sun kyauta da suke wani eh sai ga ya ce wallahi ba su kyauta ba daga nan aka yi zagi zai ba zai damu ba ana nan ana nan sai zagi ya fara bayyana shi ma a bakin shi shine matakalan da suke tattakawa suka yi ma to shine sai mala yake cewa wal ibratu fi hadha bi sihhatin naqali mala yace abin lura anan shine shin wannan labarin da suke kawa ya inganta ne? Fa'ainan na ƙalus sahih, to ina labari da aka ruwaito da isnadi wanda yake ingantacce, ala sihati ma, malice kawo mana dalili a bisa ingancin abin da yake da'awa. Haka ne, ba kawai mutum ya zo ya samu farar takarda ya ta zana mata baki, ya zo ya ce wai ga maganan da yake son ya tabbatar ya faru, a'a, haka kawai ke faɗin magana? in haka ne sai kowa ma ya faɗi yayi kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ya kawo hujja da dalili tabbatacce in ba haka ba ƙarya yake yi mala yace ala annahu qad taqaddama bayanu mawaqif as-sahaba al-musharrafa fi sariyyati usama mala yace kakku manta dai mun gabatar muku da bayani mai fa'idan gaske bayani madaukakiya dangane da matsayin sahabbai abe manan girmamawa dangane da wannan runduna na Osama, annabi na kafa ta suka shiga, bin naƙalis sahih, kuma mu mun zo muku da bayani da ruwaya ingantacciya wa bara'atihim min kulli ma yarmihim bihi hazar rafidi malam yace kuma da bayani da ke bayyana kubutan sahabbai ga dukkanin abin da wannan mugun ɗan shi'a yake jifansu da shi alhaƙid mai mummunan ƙulli ga annabi da sahabbai da kuma addinin musulunci mimma yuguni an i'adati huna mala ya ce waɗannan bayanan da muka gabatar a baya ba sai mun maimaita su anan ba kun je su je ka duba littafin ka zaka je ka gani a baya ko ka samu kasusuwan baya zaka ji mala ya ce wa amma qauluhu amma maganan shi da yake cewa inna umara talaba min abi bakarin azla usama wai umar ya zo yana ta roƙo da baki ga sayyidina abubakar cewa ai marmaza a tube usama wani ce falesa haza ra'ayi umar wahadahu in ma umar ya faɗa haka ba ra'ayin shi bane shi kaɗai bal ra'ayi ba'adu sahaba wannan ra'ayin wasu daga cikin sahabbai ne wa sababi haza annahu lamma mata nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace dalilin wannan kuwa ai yayin da annabi ya rasu irtaddat kathirun min qaba'ilil arab an samu da yawa daga cikin ƙabilan larabawa sun yi radda wani jaman nifaq a lokacin sai munafinci ya bayyana ƙarara duk wanda da ake mazargin munafinci annabi na rasuwa kawai sai ya fito ya bayyana jama'a bari in aje muku ta ƙa'ida ƙwaya ɗaya ku sa ku fahimce ta duk mutumin da yake tare da ku da munafinci zai ta ɓoye ɓoye ta ɓoye ɓoye ta ɓoye ɓoye amma daga lokacin da wata matsala ta same ku ƙwaya ɗaya wanda a zaton shi daga kanta ba za ku ƙara motsi ba to zai bayyana kuna fahimtar wannan da kyau ku wallahi zai bayyana to in ko haka ne ya kamata ku zama kuna da kan gado sanda matsala ya same ku wane ne suke tare da ku su wane ne kuma su koma suka mara ma masu matsala da ku baya suna dariya suna tafin murna sai ku san irin zaman da kuke da su ina fata mun gano wannan da kyau wallahi duk alamun munafinci sahabbai sun samu matsala mai girma annabi ya rasu to kawai sai munafikai dama can yan raba kafa ne sun raba ta tini sai suka fara murna to madalla kun ga gar da bamu zake ba abin da suka yi kenan to shine wata rabbasal a'da'u bil muslimina min kulli nahiyatin sai aka samu makiya suna ta shirye-shiryen makirci na afkoma musulmi da yaƙi a kowane nahiya gabas da yamma kudu da arewa tudu da kwari ƙauye da birni gaba ɗaya to an ji labari annabin ya rasu akwai wanda suna da yaƙini annabi ne in kuma an kawo mai hari Allah zai kare to yanzu baya nan za su yunƙuro akwai wanda dama sun shiga addinin da munafinci ne akwai wanda suna ganin gayyen munafukai da ke goyon bayan addinin wannan na tsorata sun ɗauka munafukan da gaske suke da suka ji labarin cewa munafukai sun janye sun yarda gaba ɗaya sai suka ga cewa ya kamata su yi mu musulunci ɗauki ne su rusa shi ina fata mun gano wannan da kyau to wai jama'a ana cikin wannan halin ne za a ce wai abubakar wai ya tafi yaƙi sham kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai yake cewa وقد كان في جيش أسامة جل الصحابة وخيارهم dukkanin sahabbai fa suna cikin wannan rundunar na Usama sannan kuma manyan sahabbai irin su Umar su Abu Ubaida ta Ibn al-Jarrah duk suna cikin wannan rundunar fa fa khashiya kibaru sahaba alal madina sai manya manyan sahabbai sai suka ji tsoro dangane da abin da zai iya kaiwa ya komo a Madina ba'da khurujil jaysh bayan wannan runduna ta fita min ha daga madina an yi hita bihal a ada suka ji tsoron kada makiya zo su kewaye gari su rugurguza garin wafiya khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhali khalifan annabi na garin a biyo masu ta baya a wargaza garin sai suka tsoraci wannan wa ummahatul mu'minin sannan matan annabi iyayen mumine su ma suna zaune a garin, wannisa da sauran matan sahabbai wazzarari da kuma zurriyansu, fa'asharu ala abi bakarin wannan ya sa suka kawo shawara ga sayidina abubakar an yi ajila Allah yi ajila ba'atha Usama cewa kaga karkai gaggawan tura wannan runduna na Osama ya yastaqirral halu har hali sai ya tabbata an daidaitu sannan a tura wa yufraga min qitalil murtaddin kuma ya bari sai an gama yakan waɗanda suka yarda kaf sannan ma in wani abu ne zai faru ya faru falamma aba alaihim zalika da abubakar ya ce wannan ba zai sabu ba a shara alaihi ba'aduhum sai wasu daga cikin suka ba shawara an yi walliyal jeshe man huwa a sannu min osama to ya nada wani wanda ya girmi osama ya zama shi zai jagoranci wannan rundunan wa a'rafu bil harbi minhu kuma ƙwararre gwani wanda ya fi osama sanin dabarbarin yaƙi hirsan minhum ala salamatul jaishi saboda irin kwaɗayin da suke da shi wannan runduna in ta tai to ta nasara kuma ta dawo salin alin fi dalikal waqatil asib a wannan lokaci mai wahalan sha'ani alladhi yamurruna bihi wanda suke tafiya a kan shi kuma ga irin halin da yake tafiya a kansu ga yanayin da suke tinkara to a samu wani janar ƙwararre ɗan kundumbala a sa ba wannan ƙaramin kaftin ɗin ba jama'a mun gano wannan da kyau ko su shawaran da suka kawo kenan cin da abubakar ya ce sam wannan runduna sai ta tafi yanzu ba zai jinkirta ba to a samu wani ƙwararre jagoranci rundunan kamar khalid da sauransu wa bi haza ja'ati riwayat mala ce da wannan ne sai ruwayoyi suka zo birjik wanda suka ba da labarin faruwan abin da ya faru ɗin keke da keke mala ce faƙadar wa tabari من حديث أروى عن أبيه قال لما بويا أبو بكر ياين داك سيدنا أبو بكر مبايعة رضي الله عنه ألا يكارم أبو بكر يردا وجمع الأنصار في الأمر التقوا فيه aka wayi gari aka iya haɗa kan mutanen Madina akan al'amarin da da sun rabu sun samu saɓani a kai, aikin farko da Abubakar ya fara yi kenan. bayan rasuwan annabi al'umma sun wargaji wannan ya faɗa wancan ya faɗa an yi gurub gurub abubakar ya zo ya tabbatar masa annabi ya rasu kwantar da hankali aka komo aka yadda annabi ya rasu ya ɗinke kan al'umma waje ɗaya ya tara su a masallaci ya masa jawabi mutanen madina suka yi nufin su ɓalla tafiyan cewa lalle shugaba daga cikinsu abubakar ya ce a'a shugaba ba zai fito daga cikinku ba daga al-muhajirun annabi ya ce al'a'immatu min quraishin suka yadda da wannan suka ce to ku yi shugabanku mu ma mina mu shugaban minna amirun wa minkum amir abubakar ya ce wannan ma bai yiwu ba raba kan al'umma ne bai halatta a raba kan al'umma ba wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu nan ma ya kama ya haɗa kansu sannan aka yi mai mubaya a matsayin shine khalifa wannan al'amari ya hargam to sai wasu daga cikin mutanen madina sai su koma cece ku ce ya manyansu za su ware su mara mutanen madina baya waye mutu waye rai waye kai waye komo akai suka ta surutu daga nan abubakar ya koma ya haɗe kansu gam da muhajirun ya zamanto tsintsiyansu ta zan maɗaurinta ɗaya in ya zama abubakar bai wannan aikin ba ana da wannan saɓani na gogoriyan daddafe madafin iko ko an je yaƙi akwai abin da za a iya tsinanawa ne an zo ana rigima sai ka ga abokin rigimanka wani kafiri zai bige shi ba sai kawo da kai ba ba a haka shi sa qur'ani ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru in ka gana ta rigima wai ba a samu an yi maganin rigiman ba ko ɗaya ne ciki bai yi haƙuri ba in ɗaya ciki ya haƙuri duk maganan zai wuce ina fatan kun fahimci wannan da kyau to shine sai ya ce qala laitun ba'atha Uthama wa qadar taddatil Arab yace yanzu lokaci yayi za a tura wannan runduna na Usama duk da Larabawa sun yi ridda imma amatan ko da in ka shiga unguwa ko wani gari ka tadda duk garin sun yi ridda wa imma khasatan ko wasu musamman tsararu a cikin sun yi ridda fi kulli qabilatin ya ce wannan bala'i na annobar da bayan rasuwan annabi kowace ƙabila sai da haka ya faru. Wai jama'a, bari maku nasiha don Allah. Wai sai a ce wai, ai ɗaliban wane sun samu matsala yanzu ba su tare da shi, to sai me? Sai me? kai ne gabo baka karatu ba wanda yake damunka ana gaya maka abin da ya faru can ne yanzu waɗannan ɗaliban ɗaliban annabi ne fa yana rasuwa kuma suka kauce wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas kun ga abin da ya faru a can farko wallahi shine yake maimaita mutane a ƙarshe in baka fahimci wannan ba ko sai ka hadda matsala kenan tafiyan arziki tana nan yadda take waɗanda suke ɓallewa a jikinta su ne mutanen banza haka madina take tamfi habathaha in tana tafiya to miyagu mutanen banzan cikinta kore su take ta yi har sai an waye gari mutanen kirki ne ɗari bisa ɗari masu manufan addini cikinta ai abin da ya faru bayan rasuwan annabi Allah madaukin sarki ya haska masahabbai ne don su gane waɗannan munafukan domin a zamanin annabi annabi ya iya tafi da su saboda an gaya mai ya iya gum in haka bai faru an yi raddan nan an gane suwaye 'yan banzan ba to sai a waye gari suna tafi suna taɗiye addini cin da ba za a iya ma abubakar ko umar ko usman ko alu wahayi a ce wane da wane ga halin shi ba kun gano wannan da kyau ko sai su daɗe suna ma addini illa kawai sai aka yi walƙiya kowa ya ga kowa kaga ko da sun komo ko to kowanne za a yi ta tafiya ana cewa to a lura dai da tafiyan a dai lura ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shi kyauta mala ya ce wani jaman nifaq nan da nan sai munafinci ya bayyana wa asharra batil yahudi wan nasara nan da nan yahudawa da nasara sai suka din cika da dokin murna aka ta jin daɗi suna ta yada maganganu iri-iri wal muslimuna kal ganami fil lailatil mutirati shatiya su ko musulmi suka zama yadda kasan dan akuya a wani dare wanda ruwan sama ya mai kafarun duka ya ke ganin ɗan akuya ruwa ya mai duka za gan shi tsamu duk abin tausaye ko ya koma ya rahaɓe a jikin katanga duk sahabbai in ka gansu haka za gansu ba laka a jikinsu su kuma yahuda sai murna suke an ta jin daɗi munafukai kuma suka ce ha ba Allah taimake mu kun ga banda muka raba kafa da yanzu ta ci mu kun ga wannan da kyau ko sai ce li faqadihim nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda sahabbai sun rasa annabinsu wa qillatihim kuma a wannan lokaci sun zama ‘yan kaɗan saboda munafakai sun cika gayyansa sanda annabi ke raye annabi ya rasu kuma sun ware sai kasance waɗanda suke tare da annabi sun zama su ne ‘yan kaɗan wa kasrata aduwuhim maƙiyansu kuma sun yi yawa to sai yake cewa faƙala lahun nasu sai mutane suka ce inna ha'ula'i jullul muslimina wal arabu alama tara kaga waɗannan su ne gaba ɗaya musulmi da suka rage kuma an sa su a wannan rundunar za a kada su wani waje kuma su sauran larabawan da muke tare da su kun ga halin da suka yi mana sun kwance mana zane a kasuwa sun yi radda kadin taqaddat bika sun warware sun watse maka ya kai abubakar falaysa yanbaghi laka an tu an tufarrika anka jama'atal muslimina gaskiya muna ganin bai dace gare ka ka raba waɗannan al'umman musulmi 'yan tsiraro a madina ka raba wannan ka ɗibe su ka tura su can wani yaƙi ba muna ganin a duba wannan al'amari ya mai girma shugaba. Wa ƙala abubakarin sai sai na abubakar ya ce, Wallazi nafsu abi bakarin biyadihi, ashe abubakar ya ɗau hannu daga manzan Allah. Annabi na ce, Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, ya ce, Na rantse da Allah wanda rai abubakar yake a hannun shi, lauzanantu an nasiba, ya ce, Da zan samu tabbaci. cewa ga kura kyarkeci da misa da karen daji ta hatsufu ni suna jirgin suna bina suna yayyaga na la'amfastu ba'atha usama ce wallahi sai na tura wannan runduna na usama kama amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya yi umarni sai ce walau lam yabka fil qura ghairi yace kaga a garin nan wallahi da ni kaɗai zan rage ku la'anfu zannahu ya ce wallahi sai na tura wannan rundunar ta tafi in ana zarginmu da taurin kai kunji yin nan ba shawara kama abubakar ba ya ɗauki shawaran ko mutanen nan ba da ƙiƙai ba ne sai wa mutu ya kawo maka shawara wai ka bar hadisin annabi wai ka bi shawaran shi na ƙatan banza ƙatan wofi jahilin iska mara kan gado bai da wata exposure da zaka iya girmama ta ka ce ai ya samu wayewa ne wanda zai faɗi abin da lalle za a amfana bai san komai ba ta yi da kiki ba ka jin shawara an ga mu ya ji ka ce an ƙi jin sai ka ɗauko mai wannan ka ce in ƙin jin shawara ne wa ya fara ƙin ji zagi wannan mujin ka isa ka zama arne yanzu yanzu nan mali ce tarihu tabari za ka karanta a jizi na uku shafi na 225 wa aure da hadiyar riwaya ibn kathir aidan fil bidaya wa nihaya a jizi na shida shafi na 308 Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum